الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata biyu ga watan bakwai shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da sha tara ga watan uku shekara ta da goma sha takwas miladiya muna darasi na takwas a cikin wannan tafsiri na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu yau da taimakon allah za mu tashi a kissa ta uku a cikin wannan sura ta suratul kafi daidai aya ta arba'in da biyar fadin allah madaukin sarki wadrib lahum mathalar hayatid duniya كما إن أنزلناه من السماء نعم أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذهوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا الله يكيشوا والنبي صلى الله عليه وسلم واضرب لهم كبغى مس مثالي يا محمد كبغى ومتاننك مثالي يا محمد صلى الله عليه وسلم matsalar hayatid duniya misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama'i rayuwar duniya kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama abinda ake nufi alma'u anan almataru fakhtalata bihi nabatul ardi wannan ruwa da ya fito sai ya cakuda da ainihin wato nabatul ardi tsirai na bayan ƙasa kharaja minhu kullu launin wa zahra kowane launi ta dalilin ruwan nan na sama kowane launi na ɗan itace da ganye sai ya fito ya bayyana yanzu misalin za ga wani ganyen ja ne wani ganyen kuma yalo ne wani ganyen kuma kore ne shar haka alwan na 'ya'yan itatuwa wani dabino ruwa ya sha wani dinya ruwa ya sha wani kwakwa ruwa ya sha wani gwanda ruwa ya sha malan kala kala kala shine fakhtalata bihi nabatul ardi aka samu 'ya'yan itace da ganyaye kala kala kala launi launi launi amma dukkansu gaba ɗaya ruwa ɗaya suka sha ya kamata da watakila a ce in a tunani na ne da naka tunda ruwa ɗaya suka sha ya kamata su ba da abu ɗaya to amma dan a nuna ma kudurar ubangiji ya ba da ruwa guda ɗaya kuma ya fidda launi launi daban-daban a gida ɗaya sai ka ga 'ya'ya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma ba su yi kama da junansu ba wancan layinsa daban wannan layinsa daban haka Allah ya ga dama ya fitar ya nuna ƙarfin mulkinsa fa asbaha hashima lokaci gajere ba mai tsawo ba sai ka ga wannan ganyaye da 'ya'yan itace asbaha hashiman ya kasance hashiman ya bushe yau da gobe daga yin damana a sha ruwa a sha ruwa dan itace ya yi kore ganye ya yi kore shar wallahi wani lokacin sai ga ya zama hashim ya zama busashi ko ya kakkarye in ji abdullahi dan abbas fa asbaha hashiman ay asbaha kasiran ya kakkarye ya bushe ya fita daga hayyacinsa na yabanya tazruhu riyaha iska tana ɗaukansa da fa da ƙarfinsa a kafe yake a zangarniyarsa a cikin ƙasa in iska ta kaɗa ma sai dai kaga yana ƙara masa banƙaye da kwalliya amma idan aka ɗauki wasu 'yan watanni lokaci ba mai tsawo ba asbaha hashiman tazruhu riya zai bushe kaga iska tana ɗaukansa tana watsi da shi kamar karmami wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira lalle Allah mai iko ne akan komai muqtadiran ana nufin qadira san me ake nufi haka rayuwar dan adam take yana yaro karami yana ji da yarintarsa yana tsalle-tsalle yana guje-guje yana haɓaka yana girma amma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har lokacin da zai zama hashim ya bushe ya tsufa kenan kaga ya tsufa ya yi furfura kaga gangan jikinsa ya rankwafa fatar jikinsa ta canja ƙarfinsa ya ragu haka Allah ya yi tabaraka wa ta'ala yake fidda atwar na rayuwar dan adam kamar yadda ya zo cikin suratul mu'minun dan adam yana nutfa yana digon mani ya zama gudan jini ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر daga tsokan nan sai Allah ya yi shi ya zama mutum har ya yi shi da kashi kashin ya sa masa nama aka hura masa rai bayan ya gama halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa sai kuma ya fitar da shi ya zamanto jariri thumma nukhrijukum tifla sai ya fitar da ku ya fitar da dan adam ya zama tifl yaro sabiyu thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha sannan sai mutum ya zama saurayi sannan sai ya zama mai ya zama tsoho shine shiyuka wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a a cikin ku akwai wanda ake mai da shi arzalil umr wato ya tsufa ya tsufa ya tsufa rayuwar tasa har sai ya dawo yana mu'amala irin ta yara ya yi tsufan da baya iya zuwa ban daki sai an kai shi kamar yadda ake kai yaro karami ban daki ya yi tsufan da baya iya cin abinci sai an zo an tukwikuya masa an bashi bakinsa ba haƙori haƙorin ya gama aikinsa duk sun zube arzalil umuri ya yi tsufan da sai dai ya kashi a jikinsa kamar yadda yaro ƙarami yake kashi a jikinsa a zo a wanke masa ya yi tsufan da wallahi ko ta yi tsufan da wallahi ba ta iya zuwa ban ɗaki ta ɗebi ruwa ta watsa sai dai a yi mata wanka kwanan nan wannan wake gaya mu ya ce haka yake wa uwarsa kullum sai an zo da safe akwai masu fitar da ita daga daki ma shekara fa wajen 120 ta duba 120 kawai ana cewa um amma yanzu watakila kana da 60 70 ko kana da 50 amma har yanzu baka faɗaka ba duba yadda kake son duniyan nan aka ce ma saura maka shekara 20 ka mutu ai akwai tashi hankali ko 30 to haka yake daukanta a kawo ta a mata wanka ‘ya'yanta ke mata wanka wallahi tsohuwa ce su wanke ta tas su shafa mata mai su zo su jingine ta a jikin kujera amma ta ki mutuwa in lokacin cin abinci a ɗauko ta a zo ana ba ta abinci ba komai take ci ba sai abin da bakin zai iya ɗauka sai an tumur musa mata shi wa minkum man yuraddu ila ardalil umri Allah ce likai na ya alama ba da ilmin shai'a bayan da ya san abubuwa amma ya zo ya wayi gari bai san komai ba baya gane wa ya zo saboda ya yi shekaru ya tsufa to haka rayuwar dan adam take واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا نعم مالا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الله يتي والباقيات الصالحات المال والبنون da dukiya da 'ya'ya waɗannan abubuwan guda biyu su ne allati yaftakhiru biha al-insan ɗan adam musamman masu ɗagawa da kafirci irin su utba ibn rabi'a da shi da almajiransa masu kuɗi almalu walbanuna in mutum ya ga an tara masa kuɗi an tara masa 'ya'ya almal walbanuna zinatul hayatid duniya Allah ya ce kwalliyar rayuwar duniya ne kuɗi dai kwalliya ce ta duniya ba su kake halakar da kanka ba ba su ne suke saka hawan jini ba ‘ya'ya dai da ganin ganinsu a nan duniya kwalliya ce ta duniya kurin wani ma ‘ya'yansa su ne sababin shigansa wuta zinatul hayatid duniya laisat min zadil akhira ba guzurin lahira ba ne tarin dukiya da tarin yaya Aliyu bin Abi Talib ya ce almalu walbanuna harsu duniya kuɗi da ‘ya'ya su ne shukar duniya wal'amalu saliha kyawawan ayyuka da bawa zai yi sallah karatun ƙur'ani sadaka zikiri tallafi taimakon wani taimakon wasu gina alheri waɗannan kuma su ne harsul akhira su ne shuka ta lahira su ne rabon lahira su ne kasan lahira ya ce wa kad ya jima'uhum Allah li akwam Allah yakan iya hada su ga wasu mutanen a bashi duniyar kuma a bashi lahira ga baki daya wal baqiyatu salihat wanzazzun ayyuka tabbatattu kyawawa al baqiyatu salihat malamai sun sabani akan su menene su amma khairun inda rabbika thawaban su ne suka fi alheri a wajen ubangijinka wajen lada khairun inda rabbika thawaba ai khairun inda rabbika jazaa su ne suka fi ainihin wato wato kyakkyawan sakamako a wajen ubangijinka wa khairun amala kuma shine mafi alherin abin da dan adam zai burace shi amala buri ake nufi ai ma ya amaluhul insanu anan menene albaqiyatu salihat malamai sun yi sabani akwai riwaya daga Abdullahi dan Abbas da Ikrima da Mujahid suka ce albaqiyatu salihatu da Allah ya ce wanzazzun ayyuka kyawawa salihan aiki sune suka fi lada a wajen Allah sune suka fi wato sune abuwa masu muhimmanci da dan adam ya kamata ya borata to sune fadin subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر تسبيه نند أكي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر كو سبحان الله والحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا شريك له zuwa ƙarshe su ne a nan ake nufi da albaƙiyatu salihat ka yawaita yin tasbihi malamai suka ce duk wanda yake son Allah biya masa buƙatarsa akan wani abin da yake nema a duniya ya lazanci wani abu mai muhimmanci shine yin tasbihi in za a kwanta bacci Allahu akbar ka daure dirrar da bacci zai dauke ka ba wahala da hannunka subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallah 33 kana kan gadanka kafin bacci ya dauke ka cikin azkar da zaka yi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 la ilaha illa Allah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir guda daya ka daure ka yaƙi kan ka yaƙi shedan ka rinka yin wannan kullum in zaka kwanta bacci insha Allah ba za ka yi mummunan mutuwa ba amma shedan ba zai bari kai ba wallahi ba shi da wahala amma wallahi shedan zai iya mantar da kai shekara guda baka iya yi ba kwaman tasbihi kawai wanda duka duka minti nawa zai ci annabi alaihi salatu wassalam ya je gidan ali bin abi talib da yarsa fatima cikin dare ya kwankwasa musu kofa aliyu ya zo ya bude yana budewa kwatsam sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya je zauna a shimfidar su ya ce shin kuna tashi ku da daddare kuna yin sallah kuna ibada to shi ma albaqiyatu salihatin Fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je gidan Annabi Aliyu ya tura ta aiki ya mata yawa hannunta kanta kanta ya ce ki je wajen babanki ki ce ya baki baiwa da za ta taimaka miki da aiki kina yar gidan annabi hannun yana yin kanta kina aiki a gida kina shan wahala ki je ya taimaka miki da yar aiki mana ta je ba ta same shi ba ta bar mai sallahu ta sake komawa shine ya ce kina so in baki abin da ya fi wannan ta ce eh ya ce to ki lazimci subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 la ilaha illallah da la sharika lahu guda daya khairul lakuma min khadimin waɗannan tasbihin shi ya muku alkhairi sama da abaku hadimi wanda zai muku aiki shi yasa malamai suke faɗa Allah ya musu rahama tunda annabi ya ƙi ya ba su mai aikin nan ya ba su tasbihin nan wannan yana nufin yin tasbihin nan shi ne fi komai amma ya laifi waye yake yi a cikin mu na bayan farallan ma yanzu wallahi ba a yi sai wanda Allah ya zaba ba kowa bane daga cikinmu idan an idar da sallah yake iya zama yana naɗe hannayensa yana yin wannan tasbihin in an idar sallah ana yin sallama mutane tashi suke su tafi ghafla rabkana lokaci yana ta tafiya rayuwar mu tana gurewa ba mu san me za mu je mu tarar ba ga kuma aiki na lada ya gagara baya yiwuwa a wata riwaya annabi cewa afdalul kalami arba'u kalimatin mafificin falala a cikin kalmomi su ne guda hudu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar afdalul kalimat ka dauka a wata riwaya ta abi salih daga abi huraira manzo Allah yana cewa la yana kula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alayhi shamsu astaghfirullah yace in ce in ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yace wallahi ya fi mun in samu duk wani abin da rana take iya fitowa a kan shi fadin waɗannan ya fi komai a duniya duk abin da Allah zai iya baka na wani abu na roman duniya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahi ya fi komai amma wa ma ya aqiluha illa al-alimun a wata riwayar daga darraj daga abin haisam daga abi sa'id al-khudri manzo Allah yana cewa istaksiru min albaqiyati salihat ku yawaita yin albaqiyatu salihat aka ce waɗanne ne albaqiyatu salihat ya rasulullah yace at-takbir wat-tahlil والتصبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو أن الرواية كده فدم الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ودنن سوني الباقيات الصالحات سعيد بن جبير ده مسروق ده إبراهيم النخعي سكتشي الباقيات الصالحات الصلوات الخمس sallolin nan guda biyar kada a yi sakaci da su su ma albaqiyatu salihatu an ruwaito dan Abbas ma yana faɗin haka radiyallahu anhu wasu ka ce dukkan ayyuka na ƙwarai albaqiyatu salihatu amma dai da yawa yawan abin da malamai suka farin jayarwa faɗin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a hanya kake سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر a ofis ne a makaranta ne a kasuwa ne a kan gadonka ne kafin ka kwanta bacci Allah ya taimake ka karin kai ka yi addu'a ma Allah ya sa kana cikin masu yin albaƙiya tusaliyati Allah khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala to wannan kenan sai kuma Allah ya yi mana bayani bayan ya kwadaitar da mu ayyuka na alkhairi da ya kamata mu yi don mu kubuta daga wata rana da zai zo bayanin ta to shine yanzu kuma zai shiga magana akan tashin alkiyama me yace ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
الله يشكتنا لنا الكيامة ويوم نسير الجبال لكم رانا دا زام تفيا دا دواتو kaga dutse yana tafiya kamar yadda dan adam yake tafiya dutse yana mirginawa yana ramarmashewa katon dutse sai kaga an cicciɓo shi daga ƙasa yana mirginawa yana ramarmashewa shine can inda Allah yake faɗa a cikin suratul takwir wa idhal jibalu suyirat shine wa yawma nusayyirul jibal a can kuma wa idhal jibalu suyirat ranar da zaka ga ainihin duwatsu ana ta tafiya da su idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu suyirat wa idan isharu uttilat wa idan wuhushi hushirat wa idan biharu sujirat wa idan nufusu zuwijat wa idan mau'udatu su'ilat بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين يتي لمن شاء منكم أن يستقيم وان دي قداما أتشنكو يبهن يمي قد ياتقرين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين duka wannan bayanin kiyama ne kayan da za a sauke da abubuwan da za su faru Allah ka rufa mana asiri wa yawma nusayyiru aljibala ranar da za mu tafiyar da duwatsu suna tafiya a bayan ƙasa dutse yana mirginawa kai in ka ga dutse yana mirginawa kai ka san an fi karfin ka a ranar dutse ma da ya fi ka dutse ka tuno duk wani dutsen da ka sani mai girma ne a duniya ko to za a ga ana mirgina shi kuma yana tafiya yana ramarmashewa iska tana kada shi aka ce kamar auduga kamar auduga zaka gan zaka ga dutse kal'ihnil manfush to an yi wa dutse wannan kaifa kaifa sai ka gagari Allah yace wa taral arda barizatan zaka ga ƙasa ta fito fili laisa alaiha shajarun wala jabalun wala nabat babu duwatsu babu itatuwa ba bishiya akan ƙasa gaba ɗaya ran tashi alƙiyama shine wa taral arda bariza me bariza daga buruz ne zaka ga ta fito tarwal fes a fili baka ganin komai kamar sahara duwatsun duk da kake ganin su akan dutse akan ƙasa ba suna tudu tudu tudu ba to an nike su shine wataral arda barizatan to shine can inda Allah ce fayazaruha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta shine fassarar wataral jibala a wani man nusayyirul jibal wataral arda barizatan shine فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا أميجي ba rami ba ku zazzabo duk wani wurin da ka san rami ne duwatsun da suke duniya da aka nike su sun nike sun baje kar ku manta daman an ya kama za a nade kasan ne gaba ɗaya a shimfida wata sabuwa ba dutse a kanta ba itace wa hasharnahum Allah ya ce za mu tashe su ga baki ɗaya shi ne washiranahu za a fito da duk wanda suke bayan ƙasa matattu imamu ata ya ce buruzuha buruzu ma fiha ko buruzu ma fi batiniha min al-mauta wa ghairihim wa tara al-ardha bariza za a fitar da duk abin da ke cikin ƙasa duk abin da aka binne shi to wallahi sai ya fito koma mai da mutum da abin da ba mutum ba sai ya fito dan a ranar ba za ta ɗauki wani duk abin da ba a cikin yake ba to za ta fito ƙasan za ta baje gaba ɗaya za mu tashe su falam nugadir minhum ahada Allah ya ce ba za mu bar ko mutum ɗaya a cikinsu ba za mu bari ba ko mutum ɗaya ba wani wanda ya isa wai wai saboda isasshe ne shi an zuta da mutane wai shi babu shi wai wallahi kowa sai ya tashi sai ce mai mana وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا Allah ya ce wa uridu ala rabbika saffa za a bujiro da halitta ga ubangijinka saffa sahu sahu faujan fauja jama'a jama'a ba wai sahu ɗaya ba fa saffan saffa sahu sahu faujan fauja a tsaye sannan sai a ce da kafirai a wannan rana laqad ji'tumuna haqiqa yau kun zo mana inji Allah yau kun zo mana kiyama kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku tun farko kun zo mana ahya'an da kun mutu yau mun tashe ku kun zo mana furada wato mutum shi shi kadai kuma tsirara kowa loba ba kashiya bal zahamtum allan naj'ala lakum maw'ida bari dai ai kun raya ne kuna faɗa cewa wai mu ba za mu sanya muku wani mau'idi wani lokaci da za ku tashi ba ranar tashin alkiyama ba ku yadda ba za a tashi to yau ga ku laqad ji'tumuna za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir to yau gashi kun zo kun zo yawmuddin da musulmanku da kafaranku gabaki daya hadisi ya zo daga abdullahi dan abbas banza Allah yana cewa innakum mahshuruna hufatan uratan ghurla ya ku mutane ku fa za a tashe ku babu takalma uratan kuna tsirara ghurlan kuna loba dukka ciyar da aka muku za ta dawo Allah annabi ya karanta kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka fara halitta da farko haka za mu dawo da ita alkawari ne gare mu in ji Allah sai mun aikata haka mutum na farko da za a fara sa masa sutura ranar tashi alkiyama annabi ibrahim wanda Allah ya ce akwai wasu cikin al'ummata da za a yi hagun da su zan ce jama'a ta ce jama'a ta ce sai a ce ayya ai baka sani ba bayan ka bar duniya ai sun ridda sun bar musuluncin annabi ya ce zan ce da su kamar yadda bawa ya faɗa salihi wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ai sun kaurace maka ai sun canja addinin ai sun yi bid'a sun kawo sababbin addinai a wata riwaya zai ce fasokan fasokan ku nisance ni ku nisance ni ba ruwana da ku sannan zai ce ya ubangiji lokacin da nake tare da su ina iya ba da shaida a kansu amma lokacin da ka ɗauki raina to kai kuma kai ne mai kula da su kai ne mai ba da shaida a kansu da ni ba na nan kai kana ganin komai idan har kai musu azaba to ibaduka bayinka ne su idan kuma kai musu gafara to kai mai iko ne mabuwayi ne mai hikima tabaraka wa ta'ala riwaya ta zo daga aisha take cewa manzon Allah wannan magana cewa za a tashi mutane ran tashi alkiyama tsirara ba riga ba wando ta ce yaya wannan abu zai kasance ya manzan Allah a haɗu da maza da mata har da mata su ma tsirara annabi ya ce na Aisha take cewa wallahi gaskiya ni kan kunya nake ji wallahi in ji Aisha manzan Allah ce ya Aisha al'amru ashaddu min zalik ya ke Aisha al'amarin tsananinsa ya wuce yadda ke tunani ya ce ba wanda zai fara tunanin ma wai ya tuno ya ga wani ko kallon na gefen kama za ka yi tana ta kanka kamar yanzu yan masifa ta zo kama tunanin waye a gefen ka ba tuntunin za ka haɗa gaba ba in musifa ta zo hular kanka jefar da ita kake akwai bala'in da zai zo rigan nan nauyi za ta yi maka akwai masifar da za ta zo wallahi mace kaga dai jariri a hannunta ko za ta wullar da shi ta kanta take yi so a kiyama ai ba ma tunanin wai wani wai zai ga wai al'aurar wani yaushe ya samu nutsuwar da zai iya ganin al'aurar wani yaushe ya samu nutsuwar da zai gane waye a gefensa ai da an ce za a tashi tsirara a kiyama ai ba wani kes bane ai ina ɗa ya guji ubansa uba ya guji ɗansa aboki ya guji aboki mata ta guji mijinta miji ya ƙaurace wa matarsa ai tashin kiyama ai ya wuce tunanin ka ai yau mai firin maro min akhi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه أو النار نار يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة أما ووجوه يومئذ عليها غبرة وسبسكوكي إن جاء الله أولاني أفسكر ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة annabi ya ce to babu wannan magana kwata-kwata hadisin imamu muslim akram kallami Allah ya ce ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
ووضع الكتاب ga kiyama ta zo ga littafin ayyukan mutane an ajiye shi an shimfida shi shine wudi'a an sanya littattafai a hannun mutane wa wudi'a alkitab ay wudi'a alkitabu fi aidin nas an fara labarin kiyama ga littafi an ba mutane a hannunsu yan hannun dama da yan hannun hagu wasu malaman suka ce a wawudi alkitab gaba ɗaya littattafan ne mala'iku za su kawo su gaban Allah su zube su ce ya Allah ga sunan ya za a yi su to a lokacin ne Allah zai umarni ya ce a kira su yan hannun dama a ba su littafin su hannun dama yan hagun a basu hagu amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wannan tuntuni in dai an bashi a dama to za a yi mai hisabi hisabi mai sauki amma wanda aka bashi a hagun to akwai matsala wannan kuma zai fara cewa ya halaka ya halaka subura subura amma man utiya kitabahu bi yaminihi فيقول ها أمقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة آلية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وانا عندما كان وانا أكباس للتافن تنداما mutum zai ce ku duba littafi na to kaga yana murna yanzu ya dawo cikin hayyacinsa ku zo ku ga littafi na ku karanta wai gaya wa mutane ki a zo a karanta mun wa yake ta kai kowa ta kansa yake yi ni kam na tabbatar zan gamu da hisabi na mai sauki tun daga shi a dama aka bani Allah ya ce fa huwa fi ishatir radiya wannan bawan Allah yana cikin rayuwa yardadda fi jannatin aliya yana cikin aljanna madaukakiya qutufu hadaniya yayan itacen aljannan yayan itacen kasa kasa suke suna da saukin cira kulu washrabu ku ci ku sha bima aslaftum saboda abinda ku aikata suka wuce fil ayyamil khali a cikin kwanakin da suka shuɗe wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi dan hannun hagun kenan wal iyazu billah fa yaqulu ya laitani kaitona lam uta kitabiya ni da ma ba bani littafin nan ba wa lam adri ma hisabiya ni ban ma san me hisabi na ba ma gana anni maliya dukiya ta bata wadatar da ni da komai ba sun tara kudi a duniya suna ga sun fi kowa jin daɗi da wayo gashi nan zaka zo ka ce ma gana anni maliya halaka anni sultaniya mulki na da sarauta ta da iko na halakar da ni Allah zai ce khudu ku kama shi mala'iku za ga yawa la yasuna Allah ma amarahum ويفعلون ما يؤمرون فغلوه ku daure shi ku tanke shi shine gullu jahannama ma ba cewa za a ka shiga da kafarka ba a daure sai an daure ka an tamke ka sai a jefa ka ta yadda baka isa duk inda zaka kone baka isa ka kore wa kanka wannan konewa ba ka san ko duka za a ma in an daure ka yafi ciwo saboda za a yi ta dukan ba za ka iya hana kanka ba za ka iya karewa ba to haka za a jefa dan wuta cikin wuta a tukwikwiye za a jefa ka ثم الجحيم صلوه أساك أسرقا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه سولمي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم يوم أبوكي ولا طعام إلا من غسلين باب أبنتي سيئرن أبنتي يموت شيني وني wani kaya da ake ce da ita danyi irin kayar rakuman nan mai abin ita ake cinta da zafin da ruwa zazzafa ruwan da suna dagawa za sha sai fuskar ta kuranje tukunna kafin masu sha kuma haka za a tilasta musu sha ruwan kuma ba ruwan daɗi ba ruwan ɗiwa ruwan ciwo wa wuzi alkitab ga littafi nan an sanya shi fataral mujrimina mushfiqina mimma fi Allah ya ce zaka ga mujrimina mujriman mutane kafiran mutane azzaliman mutane mushfiqina suna jin tsoron mimma fihi abin da ke cikin wannan littafi min al'amali sayyi'a saboda sun ɓata littafinsu da munanan ayyuka a duniya ba salati ba zikiri ba azumin nafila ba karatun qur'ani ba taimakon mutane babu sadaka ba zuwa jam'i ba zuwa karatu babu ibada babu kusantar Allah ba bin iyaye babu rayuwar duniya ce kawai a gabansu sun lalata littafinsu da munanan ayyuka shi sa suke jin tsoron a basu littafin duk yaron da bai karatu ba a makaranta a jarabawa ai baya son sakamako duk dan da aka sashi a university ya je ta bacci ya ta shirholiyarsa ya yi ta yawon banza da samarin banza ya je ya rubuta jaraba ya san me ya rubuta shi baya son ma a rinka magana jaraba baya so ma a ce mai an kafe jarabawa an kafe result saboda ya san bai abin kirki ba to haka mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana in sun ga wannan littafin za su ce ya halakar mu shine ya wailatana ya halakar mu ya tabewar mu ما لهذا الكتاب ونئر اللتافي نيوانا لا يغادر صغيرة بايا بلن كودا أنكر من ليفيني ولا كبيرة كوب بنزنبي بايا بلي سياكا وش ونئر اللتافي نيوانا أبلا إنا أبس كيشوا الصغيرة ولا هرمر مشند كي سيكا غنش الكبيرة كيشوا دا داريا دا كي سيكا غني murmushi da kaɗan an yi wani abu kaɗan yi murmushi an rubuta an yi wani abu ka fashe da dariya fa fa fa fa fa fa sai ka gan shi in ji abdullahi dan abbas sa'id bin jubair ya ce asagira ya ce irin masu barna da suke zuwa suna taba mata akan samu wani zaga yana taba mace allamsu da alƙubla da wanda suke sumbantar matan da ba nasu ba yau Allah ya kamu lokacin da yaranmu a makarantu a jami'o'i da matanmu gaisawa suke hannu da hannu saboda burgewa musulmi ka ɗauka ko a wata wai a wata jami'a nesa ko na makarantunmu jami'o'i mu kwalejojinmu ka ga yaro dan musulmi mace yar musulma wai saboda wayewa wai yan boko ne wai tana miƙa hannunta namiji yana kama suna gaisa na kwana ina gajiya wallahi to ga Abdullahi na basu ce wallahi hatta lamsu shafa mace da mutum yayi wallahi sai ya ganshi a cikin littafin nan ko shafa namiji da ta yi wallahi sai ta ganshi a littafin da waɗanda suke gaisa da mata kai tsaye birjik ga shugabanninmu suna dan musulmi saboda farantawa yahudawa saboda kada yahudawa su ce suna nuna bambanci su manta da addininsu gwamna kake ko shugaban kasa kansila kake ko sanata ko dan majalisa ko wane ne mutum ya ɗauki hannunsa ya miƙa ya damƙe hannun mace wallahi wallahi sai Allah ya tambaye ku haramun ne namiji mutum musulmi ya gaisa da mace kuma kowaye shi kuma kowace ƙasa ne ai a kasashen larabawa ma shugabannin suna yi yau na ruwanka da su in ka zo mutuwa jordan za a ji abin ne ka ko akwai wani wanda zai tambaye ka kan wani balarabe balaraben me shirme kurin shi kullum mutum yana yin abu ne yana tuna kiyamarsa da kabarinsa da kare kimar addininsa da kuke zuwa kuke yadda kuna gaisa da su su ai akwai abubuwan da ba sa yadda su yi muku nawa nawa ne abubuwan da kiristoci a ƙasar nan ba su yadda su yi compromise wa musulmi ba amma ku kullum nema kuke ku faranta musu su kullum bata muku rai suke amma ku kullum so kuke ku yi abin da za ku faranta musu kuna faranta musu suna zagin ku yanzu jaridun kasar nan na kudu kullum cike suke suna zagin arewa suna zagin shugabannin arewa suna cin mutuncinsu jarida guda ɗaya ce ake da ita wadda ita ma ita ma waye ma ya damu da ita in ba daidai ko ba ita ce daily trust ita ce ma karar za ka ji wace watakila wata ran tana dan ba da kariya akan arewa ko na abu da sauransu kullum amma ku burin ku ku faranta musu su ci mutuncin ku su zazzage ku su wulakanta ku su tozarta ku su zagi shugabannin ku su ce banzaye ne shugabannin ku wallahi haka suke amma ku ba ku da zuciya ka duba bala'in da muka sha a shekarun baya bala'i aka ta kashe mu a gidajenmu aka ta kashe mu a kasuwanninmu aka yi ta kashe mu a asibitocinmu aka yi ta yanka mu a hanyoyinmu aka ta ƙone kasuwanninmu aka bi mutanenmu har kasuwannin ƙauye aka yi ta ƙone kasuwannin ana harba mutane aka hana mu zuwa masallatai aka yi ta rufe wuraren karatuttuka aka hana mu zirga-zirga aka yi ta kafa mana kafiyo ana ta kaza ana ta kaza ana ta kaza duk ana ta mana wannan gabaki daya muka zo muka yi ta kuka muka yi ta addu'a muna roƙon Allah Allah ya canja mana Allah ya canja mana ya kawo mana shugaban ƙasa musulmi mai sallah da arne ne ke da arne arne a ƙasar nan da ya fi ka yanci abujan nan idan ka je duk mutane yawanci malafa suke sawa saboda suna kishi shugaban su karne shine suka ɗebe duk arzikin ƙasa suka tura wa kansu suka tattoshe hanyoyin da 'yan arewa za su ci gaba suka hana suka kwace manya-manyan mukamai duk suka ɗebe suka bar mu bayi suka mai da mu miskinai suka samu na tsoro suka hana mu sakat suka kwace siyasar a hannunmu suka yi kaza Allah ya taimaka bayin Allah da yara ƙanana da mata da dattawa da gajeju muka yi addu'a muka roki Allah muka ce Allah ya canja mana alalakalli ya ba mu shugaba mutum musulmi kuma musulmin mai aminci mai aminci da makinsa da masoyinsa ya san yana da amana yana da aminci mai ake nema ga shugaba ya samu amana sami aminci amma yau kai musulmi dan arewa kai ne kake fara zagin shi in an ji zagi ana zagin shugaban kasa to dan arewa ne musulmi ne kai ku kuka fara yi ku ne masu cewa Allah ya kashe shi ku ne masu cewa sai kun hambarar da shi ku ne masu cewa kaza bari in gaya muku wani abu duk wannan yanzu abubuwan da kuke ga suna zuwa suna dawowa dinnan conspiracy ne ake kokarin ayi kun ga yanzu an kusa a zo lokacin zaɓe da haka sai ake dawo da fitintinu don ƙasar ta wargaje mutane su koma tsoron da suke ciki da sai a ce ai wannan mutumin ya kasa ai gashi yanzu an kaza an kashe mu a zamfara ana ta kashe mu wai wani mutum wani yana can wani wai wai wani wai wai buharin daji mutum kurin guda ɗaya kawai ya je malam ya rike dajin zamfara nan yana kashe wanda iga dama kawai kuma an kasa zuwa aje a same shi da shi da yaransa sai ka ce makaman jihar gaba ɗaya a hannunsa yake an zubar da jinin talakawa Benue ana ta kashe mutane ana ta gudun hijira Benue yanzu ko mai duguri ba a kashe mutane kamar yadda ake kashewa Benue Taraba azzaluman mutane shugabanni irin su tiwaye dan juma azzalumai makiya musulunci suna ɗaure gindi ana cutar da musulmi a wannan jiha nan an yi shiru an zuba musu ido ana ta kashe mana mutane can can can duk ana ta yi ana ta rikici ana ta rikici so suke su rikita kasan su gigita kasar shikenan kuma azzalumai makiya su zo su yi amfani da wannan damar su mai da koruwa wallahi ruwa za su mai da ku kuma har yanzu mun faɗa muna maimaitawa waye kuke da shi canjinsa irinsa waye wa kuka aje gaddara ba a sansa ba a an gaji da shi ana shan wahala gaddara haka to shikenan in za ku canja shi wa za ku kawo mana wanda za ku canja shi mu gan shi waye ake da shi irinsa a fili waye shi a fito da shi a ɗaga shi a ganshi a ce gashi nan ya fi shi kima ya fi shi daraja ya fi shi cancanta sai ku ce mu zaɓe shi ba ku zo ɗan abin da ake da shi ɗin kuma ku ɓata shi ku zage kuma azzalumai munafukai ku kuka hana shi yayi aikin in ya ce a yi aikin ba za ku bari a yi ba in ya tura a yi kaza ba za ku bari a yi ba kun danne kun matse kun hana koken mutane 'yan ƙasa ma da ake ba ku fiye bari a kai masa ba saboda ku ɓata sunansa ku ɓata gwamnatin shi kuma yanzu kuna so ku ce mana mu canja mu canja mu ɗauki wa waye da kuka lullube shi din waye ba wayan ba ku je ku ɗebo mutane kazaman mutane wadda kazantarsu ta tabbata kowa ya gan su kazamai ne ku mai da mu ruwa burinku ku sace dukiyar ƙasa kun talautar da mu kun gajiyar da mu ana ƙoƙarin a samar da gyara ko yaya daman ba a taɓa yin gyara a ji daɗi bayi daman tun farko an fada in dai ana son gyara sai a sha wahala duk wanda yake da gidansa ya rakwarkwabe zai gyara gidansa ina jin sai ya bubbuge wasu dakuna sai ya share wani kwanan sai ya tashi iyalinsa ya kama wani gidan haya kafin ya gyara shi kuma sai ya dau lokaci kun taba jin an gyara Najeriya Najeriya za ta gyaru a shekara hudu mutane ku tsaya ku yi gaskiya ku faɗi gaskiya ku daina son zuciya wallahi azimu duk wanda ya zo yake rashin gaskiya akan son zuciya saboda abin da zai samu aljihu duniya ce ga ta nan wanda suka same ta ma me suka yi babu abin tausayi ma irin talaka banzan bazara ma da ba a san da kai ba kai kwarin a gefe suna can su suna cin daɗin suna suna cikin yalwa suna cikin kai nan sun barka sun cusa maka kiyayya da wani saboda wata manufa ku kullum haka kuke ba a muku komai ba ba abin da suka muku ba su muku komai ba sun canja muku tunani kullum kawai sun mai da ku kamar awaki su ja ku ba ku da yanci ba ku da wayewa ku nutsu wallahi ku nutsu mukan tsaya mu yi wani abun ba wai dan kanmu ba wallahi saboda 'ya'yanmu da jikokinmu da tattabakunanmu da za su wani ba Allah ke cewa shi da shi shugaban kasa sun je sun zauna kafin ya fito kafin a zo a zabe ce wallahi tallahi ya ce duk abin da Allah zai yi wa wani bawa a Najeriya na karramawa da mutuntawa ya mun ya ce na yi gwamna na yi minista na yi soja na yi kaza an sanni a duk duniya yau ana daga sunana an sanni kafin bai shiga shugaban kasan ya ce to kuma yanzu shekara ta kaza ya ce to me nake nema me nake neman da Allah zai mun wanda bai mun ada ba ya ce abin da ya sa zan shiga siyasan nan na ga al'ummata ta tunkari halaka kuma ana neman a halakar da ita kuma ina raye ban mutu ba na ga ina da ɗan sauran numfashi da zan iya ba da gudunmawa wa al'umma ta taimake ta wannan kawai shi ne burina saboda wannan ya shiga siyasar kuma ya shiga suka hana shi aikin ko ba gaba ne kowa ya san jin mai hankali ya sani mutumin na har bom an sa masa a ƙasar nan Allah ya kubutar da shi yana gidan gwamnatin aka sa masa guba don a halakar da shi amma ka duba har yanzu ba mu ji shi an kama wani an rataye an kama wani an harbe ba kawai tafiya yake ta yi kawai tunda dai ya riga ya tsallake shi kenan kawai an yi biki a ƙasar nan wasu na neman cewa ya kamata ga wani ne ma zai zama shugaba ga wani ne ma zai zama deputy president wane ne wane ne yana nan fa yana kwance a gajin rashin lafiya yan arewan har sun fara lissafin wani shugaba wani kaza wani kaza kawai buri suke ya mutu su zo su hau kujerar wadda ba Allah bane a gaban su kurin ya za su samu su tara su saci kudin al'umma su yi gaba ne ku nutsu ku nutsu dan Najeriya ya shiga taitayinsa wallahi kuma shi Allah in ya ɗora maka abu ka shiga cikin wahala kai addu'a ya baka canji ya canja ma to ka karbi wannan canjin da ya maka da daɗi ko babu daɗi kuma ka yi haƙuri za ka ga alherin ba a ce babu kurakurai ba wallahi akwai kurakurai daman shi ɗan kallon bal shi ya fi gane kurakurai haka ne akwai kurakurai tabbas kuma babu wani mai mulkin da ya hau najeriya ya gama mulki bai kuskure ba to tunda akwai kurakurai sai a mai addu'a Allah ya sa gyara miyagun da yake tare da su Allah ubangije mana maganin su ku taimake shi ya kawo gyara ba wai ku rushe abin da aka zo a gina ba ku mai da mutane baya ba barayin mutane azzalumai wasu suna nan macuta kowa ya san tarihinsu lokacin da suke mulki a wurarensu cutar mutane suke yi me suke yi wa mutane shine mutum ya zo da tsatsaman bakinsa ya bude baki ya ce kaza ya ce kaza saboda ya yana gani yana mulkan dabbobi yana mulkan waɗanda ba san me suke yi ba ku nutsu sau uku Allah ubangiji ya ba mu dacewa duk an gama wannan labarin gaba ɗaya kuma akwai kiyama duk wannan kumfar bakin da muke yi muna yin ta ne a gyara duniyar da za mu iya yi wa Allah bauta wannan zaman lafiyan da kuke gani wallahi tallahi addini ma baya iya yiwa in babu zaman lafiya ko ba mu samu komai ba muka samu wannan zaman lafiyan ai alhamdulillah ina ji yanzu a garin nan kakan iya fira har karfe goma sha biyu karfe ɗaya karfe biyu haka ne haka da damuwa amma a nan a nan majalisun mawatar muna karatu an zo an ce malam ba lafiya a tashi a karatu na tashi ni da ku duk matsaurata haka muka ce assalamu alaikum an tashi muka haɗa kayan muka tafi ko ba haka bane ba ai an ji wasu abubuwa suna fashewa ai an ji wasu baki sun shigo unguwa har ma cewa muke yi jama'a ɗan unguwar can wanda za su bi layin can da Allah ka su bi layin nan su bi ta kaza su canja duk ba an yi haka ba duk yanzu duk an manta da wannan da kun manta wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba mu je malam وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا sai Allah kuma ya dawo yake bayani bayan bujiro da mutane da za a ranar tashi alkiyama wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam yake cewa ku tuna yayin da muka ce wa mala'iku ku yi sujada wa Adam, ka tuna ya kai Muhammad izkulna lil mala'ikatis judu li Adama, fasajadu suka yi sujada illa Iblisa sai dai shaidan Iblis, kana min aljinni, kana min hayyin min almala'ikati yuqalu lahum jin, in ji Imam al-Baghawi. Yana cikin wasu simfi ne na mala'iku waɗanda ake ce da su aljinnu. wanda an halicce su daga annarin samum imam al-hassan al-basri ya ce kana min aljinni walam yakun min al-mala'ika shaidan din nan cikin aljanu yake daman ba cikin mala'iku ba ya ce fahuwa aslul jinni shi shaidan shine asalin aljanu kama anna adama aslul insi kama yadda annabi adam kuma shine asalin dan adam fafasaka an amri rabbi yana cikin shaidanu yana cikin aljanu yana cikin aljanu sai ya fita daga umarnin ubangidinsa mana ya ƙi ba umarnin Allah an amri rabbi an ta'ati rabbihi Allah yana nuna cewa shaidan ya kaurace mun ya fita daga umarnina afatattakhidunahu wa zurriyyatahu awliya yanzu rikonsa za ku yi ya ku bani adam halittar da ta kaurace min ta kibina za ku rike shi da shi da zuri'arsa auliya a masoya min duni ba ni ba wahum lakum adu alhali su makiya ne gare ku da shaidan da zuri'arsa suna kin ku ku zo ku kama su ku bi su su kuke so ba ni ba wannan tambaya ce ubangiji yake yi ya ce bi'isa lizzalimi na badala tir da canjin da azzalimai suka yi wa kansu suka canja da'ar Allah suka karbi shaidan suka canja bin Allah suka karbi bin shaidan da bin zuri'arsa shine bi'isa lizzalimi na badala Allah ce azzalimai ne wanda suka ki bin Allah suka zo suna bin shaidan iblis shaidan maki abokin gaba abil ala ya ruwaito daga usman bin abil as ibn abil as wanda ya zo gurin manzo Allah ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shaidan ya shiga tsakanina da ni da sallata da ni da qira'ata yana ta kamun waswasi sai manzo Allah ya ce tab lalle kam hana ka sallah ko sama wasuwasi a sallah ko a sama wasuwasi a kira'arka ko a ibadarka yace zaka shaytanun yuqalu lahu khinzabu ai wannan wani shaidan ne wanda aka ake ce da shi khinzabu fa iza ahsastahu fata'awwad billahi minhu kana jinsa kana jin duriyar wasuwasi ya fara zuwa ma addininka wasuwasi a alwalarka wasuwasi a kira'arka wasuwasi a sallarka to ka rinka cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan idan a kwance kake ko a zaune kake to ko a tsaye ma kake kai tofi uku a gefen hagun ɗinka yana zuwa ma ta bangaren hagun ɗinka ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuf a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuf a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuf yace fa fa'altu zalika fa azhabahu Allahu anni nayi wannan abin da annabi yace mun kuma Allah ya kore shi daga gare ni hadisi Imam Muslim kenan wannan yana nuna mana shi dan maki ne yana bin mu har azwaswasi yake sa mana a ibadan mu ko a zo a ce maka kai wai Allah nan da kake bauta waye shi kai ɗaya fa daga kai sai shi sai ka rinka tunani to shi a ina yake to shi waye halice shi shikenan daga nan sai ka fara tunanin cewa to kai ai wannan al'amarin ma yane ne kake zuwa kana bautan wanda baka san shi ba shedan kenan Jabir bin Abdullah al-Ansari yace annabi yana cewa shedan iblis yana kafa gadan mulkin sa akan ruwa sannan ya aika rundunarsa 'yan saƙonsa mafi ƙarancin matsayi a cikinsu wato karami a cikinsu shine zaga wanda yake kawo babbar fitina a cikinsu ɗayan su zai zo ya ce ai na yi kaza na yi kaza ce zai ce tafi kama ni guri mai kai ya halakar da mutane ne amma ce zai ce tafi kama ni guri mai kai ka je kai sama da haka manzo Allah ce sun mai jiwo a hadu ɗayan su zai sake zuwa ai na je ban fita gidan wani ba sai da na sa na raba shi da matarsa ce dan sai ce matso kai kai aiki na kwarai matso wannan cewa ya je yayi kaza yayi kaza ya sa wani yayi fada da wani ya sa wani yayi fushi da wani ya sa wani bai yi sallah ba ya sa wani bai yi karatu ba ya sa wani yayi munafurci sai a ce da shi ta shiga tafi ai ba kai komai ba sai wani ya zo ya ce ni ko da naje nan ban raba shi ban bar gidansa ba sai da na raba shi da matarsa na tabbatar ya mata saki lafiyayye shaidan sai ce matso kai ne dan fada ta kai ne na kusa sai ce ni ai ma'anta a riwaya aka ce sai shaidan ya lazamci wannan saboda tsabar yana son a cutar da mutane bi isa zalimi na badala duk wanda ya watsar da bin Allah ya kama bin shaidan to lalle ya karbi mummunan canji Allah ka kiyaye mu to insha Allah ta'ala wani sati sai mu tashi ma ashatum khalqas samawati wal ardi ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اللهم